a yau wannan rana mai albarka ina tunanin biyar ga watan rabi'ul awwal hijira annabi sallallahu alaihi wa sallama 1445 muna kuma 20 ga watan tara shekara ta 2023 Allah ya kaddara mana haduwa da ƴan uwa mata a wannan masallaci na Muhammad Tasiu Foundation dake a Bariki GRA cikin garin Gumel. A bayan kammala karatun littafi da muka yi na Dalailul Tauhid mai kuma suna na biyu 50 su'alan wa jawaban fil aqida wanda babban malami Muhammad Abdul Wahhab Sheikh Muhammad Ibn Abdul Wahhab ya wallafa. Mun karanta littafin har ƙarshen sa muka yi tambayoyi ko muka ba da assignment ɗan uwa suka yi iyaka ƙoƙarin su wajen rubuta wannan assignment ɗin da kuma tambayoyi da muka yi a cikin azumi sai kuma ɗauka wa kanmu da muka yi cewa insha Allah za mu sa sabon littafi a wannan ranar wanda daga baya shawara ta canja na san wanda suka bibi karatunmu na lahadi da talata za su ji sanarwar da aka yi ta badawa da mun yi tunanin ya zama to tsagwaron karatu ne na mata ganin an daɗe babu karatun maza a littafin aka ce a bar shi ya koma karatun maza da mata baki ɗaya shi sannan daga baya ranar da aka sa ‘yan uwa suka yi ta ba da tsokaci yanzu ita ce ‘yan tangarɗar da muke da akwai a kan lokaci da in Allah sa an tantance matsalar kafin rana ta za mu yi karatu kuma za a sanar da ranar da za a yi in ba a yi ba kuma insha Allah za mu ɗan yi haƙuri mu ga abin da Allah zai hukunta in kuma tangarɗar ta yi to za mu ci gaba da karatun mata tsagwaro zuwa lokacin da za mu samu damar da zai zamanto karatu ne ɓangaren maza daban ɓangaren mata daban babban makasudin haɗuwarmu tun da karatu mai samu ba shine ‘yan ba da ‘yan kyaututtuka na ƙara ƙarfafa gwiwa ba don suna da wani girma ba ko muhimmanci ko ba don abin da za a ba da babba ba ne ko ya fi ƙarfin abin da kuka mallaka kawai dai wace ta ji daɗi a ranta wannan na yi wani yunƙuri ne har an mun tukwici da kaza ta ji tana da ƙarfin gwiwa tana da sha'awar nan gaba ta yi abin da ya fi wannan dan Allah ba dan abin da za a ba ta ba wannan ya sa muka yi tunanin mu yi wannan zaman kafin mai ɗauke cututtukan ko muka ga mu zaɓi topic da za mu tattauna wanda in dai ba an yi son kai ba bisa ƙuri'ar da aka kaɗa ina tunanin topic da aka ɗauka na jin tsoron Allah da riƙon amana kamar shi ne wanda ya fi komai samun ƙuri'u masu yawa tsoron Allah a dunkule ana maganganu da yawa a kan shi kuma kusan shi ne ma abin da malamai suka fi tattaunawa shi ne abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fi ba muhimmanci a rayuwar shi kuma shi ne abin da malamai suka fi ba wa muhimmanci saboda ƙololuwar abin da ɗan adam zai samu a rayuwar duniya babu abin da zai samu kamar taƙawa mai ce ce taƙawa malamai suka ce alkhawfu min aljalil wal amalu bit tanzil wal qana'atu bil qalil wal istidadu li yawmir rahim ce ce taƙawa shine alkhawfu min aljalil jin tsoron Allah wanda yake shine aljalil maɗaukaki mai girma kike ganin girman shi kike ganin tsoron shi duk mutsin da zaki ki ga Allah yana tare da ke kina jin tsoron shi alkhawfu min aljalil kin samu gaba ta farko ta jin tsoron Allah wal amalu bit tanzil sai kuma aiki da alqur'ani duk mutsin da zaki a rayuwarki ki tambaya me Allah ya ce me manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wannan yayi daidai da umarnin Allah idan na ce kaza an yi ban Allah ka umarnin Allah ba ban yi ba daidai ba haka shi ya fi dacewa manzon Allah ya faɗa manzon Allah ya karanta haka manzon Allah ya umarni shi ne abin da ake samu a ƙarƙashin al'amalu bitanzil duk abin da zaki ya zama to akwai abin da Allah ya saukar a kan shi wal qana'atu bil qalil abin da yake nuna cewa mutum yana da tsoron Allah shi ne zamanto yana gamsuwa da ɗan kaɗan da Allah maɗaukacin sarki ya ba shi ba kowa ba ne yake samun abin da yake so a rayuwa ba kuma kowa ba ne ya samu abin da ya wadace shi ya gamsar da shi amma ɗan abin da kika samu ki je ishe ki rayuwa shi ne tafi da wata tafi a cikin ku a yi magana a kan shi alqana'atu bil qalil ɗan kaɗan da Allah ya baki ki je ishe ki kamar kin fi zama kowa sarki kin fi kowa gata wata in a cikin ku akwai da ta tashi da safe ba lalle bane ta samu abin da za ta karya kumallo da shi hakuri sai ta ci gaba da yin share-share da wanke-wanke da dan baccin ta har zuwa Allah ya kai ta lokacin rana ta hada ta yi da sahur ko da kari buɗe baki da abincin rana kuma ta ce alhamdulillah ta ci gaba da uzurar kanta wata in ta buɗe akwatinta ba mamaki zannon da take da akwai ba su fi guda biyar shida ba wata in ta kalli kayan da take ƙuri a daka da su wataƙil ba su fi kala uku ba wataƙil wata in ka zuje zakarta ba za ka samu dubu talatin a ciki ba wata in ka duba akawun ɗinta ba mamaki daban da kuɗi ya shiga tun watan bakwai wata idan ka lega a ƙarƙashin filanta ko ƙasa ba za a samu ba amma ta yadda rayuwar tana da daɗi kuma tana wa Allah godiya kuma ta yadda ba ta da matsala so wannan rukuni ne nake nuna cewa mutum yana da jin tsoron Allah alqana'atu bil qalil gamsuwa da dan kadan da Allah ya baki walifti idadu li yawmir rahim sai kuma shiri da ranar tafiya wanda yake da tsoron Allah ba a samun shi cikin sakaci kullum a shirye yake dan Allah idan da zan tambaye ku ɗaya ta daga hannunta ta gaya mu a wace rana ce za ta mutu wace ce kake da yaƙini a nan za ta kai shekara goma wace ce idan ta mutu gobe ba za a yi mamaki ba akwai so tun da ba wanda ya san lokacin da zai mutu ba wanda ya san lokacin da zai fiti babu wanda suka yi alƙawari da ubangiji shi ashe kenan tun da wannan haɗuwar ta dole ce ta wajibi ce tana da buƙatar mu shirya mata akwai ƴar da muke sallar juma'a da ita a wannan masallacin duk sati malama zahariya da take ga lagamma kusan kwana biyu uku da jiya kowa zai gaya maka wani abu da sai wani zai ce maka mun gaisa da ita a masallacin juma'a cikin rahotannin da na samu wata ta ce sun yi ma hannu da hannu sun gaisa wani ya ce mata ai shekaran jiya ta je ta yi ta'aziyar rasuwa da aka wani ya ce jiya ya ganta ta fito da kanta ta tsare a daidaita sau kuma Allah ya kaddara yau ta tafi ashe kenan idan Allah zai ba mu damar mu yi uzurruka mu gaisa da mutane mu'amalanci mutane kuma ya dauke mu ba mu yi tsammanin mutuwa za mu yi ba ashe mutuwar tana da buƙatar a kowane lokaci mu yi amana ya zama to bangaren ayyukan alkhairi suna da yawa a littafin mu bangaren saban Allah da girman kai da ji da kai mu zubar da shi wannan shine al-istidadul yawmir rahim wanda duk ka same shi da waɗannan abubuwan guda hudu to ana kirga shi cikin masu tsoron Allah wanda yake ganin girman Allah da darajar Allah da mutuncin Allah da tsoron kar Allah ya kama shi mai aiki da alkur'ani da sunna mai wadatuwa da abin da Allah ya bashi mai shirin tafiya lahira wannan shine wanda ake kira mai tsoron Allah wani malamin aka tambaye shi mece ce ake kira takawa sai ce wai ka taba shiga daji yake tambayar mai tambayar sai ce na taba shiga ka taba shiga cikin kayan tsidau ko karangiya yace na taba yace ya kai yace na tattare kafar wando na shi ko na tattare zane na sai kuma ke dubawa ina zan jefa kafata saboda kar karangiya ta yabo ni karatu muke da mata ba lalle bane kowace anan ta san karangiya ba lalle bane anan kowace ta san tsidau idan ita ce ƙa'ida ta fi kowace zafi a daidai lokacin da aka taka ko da addu'a za ta kai ta zafi ita addu'a ta fi ta dadewa tana zafi amma suka farko idan na da cikin ƙa'ida da yake da zafi kuma duk inda ka taka he ka taka tsinin sa shi yi matsalar da yake da akwai wata kin tsu tsinin ya fi guda biyar a cikin shi kamar ƙarago yake ba wai a girma ba ƙarago duk inda ka juya shi gaban sa ne to ita ma tsinau duk inda kika juya shi gurin takawa ne ita kuma karangiya dogon kai take da kayoyi kayoyi haka a jikin sa in suka taba kaya kuma su nade shi sai ce to ka taba shiga wannan kai sai ya ce kai yace na nan nade kaya na da ina jin tsoron kan tsiya koli sai ce masa to isna kamashin fawqa ardi shauki yahdaru ma yara la tahqiranna min adh-dhunubi sigaraha innal jibala min al-hatab sai ce to in kana magana tsoron Allah sai isna kamashin fawqa ardi shauki yi kamar yadda mai tafiya yake a dandamalin da yake da tsidau da kaya me yasa yake irin wannan tafiyar a hankali ya saka ya duba sai yace yahzaru ma yara yana taka tsantsan ne da abin da ke gabansa wannan kayan da sai dauko sai ta la ta hakirana min as-sigir min as-sigara min az-zunubi sigaraha in dai zunubi ne da saban Allah karki rena dan kadan komai kankantar laifinki karki rena shi sai ce innal jibala min al-hasa duk girman dutse da yan tsakon kwani aka yi shi na san wasu sun san dutsen dala wanda suka je maka sun san dutsen uhud wasu sun ga dutsen safa da na marwa to wannan dutsen asalin irin ƴan tsakon kwanin da kuke tarafke da su da irin su ne fa aka hada aka hada aka tafi wannan girman dutsen to ke ma idan kina da mitsitsin zunubi da irin su ne ake hadawa daya bayan daya sai ki ganki da gigi mai mallafi a ranar gobe alkiyama da haka ce ran din mai tsoron Allah baya bari a same shi da laifi ko da kankanta dan karami wata iya laifinta a duniya kawai mijinta ne ta rena wata iya laifinta a duniya kawai ɗanta take rankwani wata iya laifinta a duniya kawai iyayenta ne ba ta mutuntawa wata iya laifinta a duniya sallah ce ba ta yi a kan lokaci wata iya laifinta a duniya marwaciya ce wata iya laifinta a duniya magulmaciya ce wata iya laifinta annamimiya ce kin ga wani laifin kwaya ɗaya tak idan da za a duba ake tara laifin ake tara laifin ran da aka ɗauka aka jaba miki sai kin yi miki kin zauna sai ce miki la ta hakiran na mina zunubi fi gharaha inna zibala min al-hab manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam daga cikin al'adash bai taba yin wani jawabi ba bai taba neman aure ba bai taba kulla aure ba bai taba huduba ba sai ya karanto ayoyin da suke gaya wa mutane su ji tsoron Allah ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladhi khalaqakum min nafsin wahida ya ku mutane ku ji tsoron Allah wanda ya halice ku da gare kwaya da ya ayyuhan nasu taqullaha ya alladhina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun ku mutane ku masu imani ku ji tsoron Allah kar ku kuskura ku mutu face kuna da cikakken musulunci ya sake karanto ta uku ya ayyuhan ladina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida ya ku mutane ku ji tsoron Allah masu imani ku ji tsoron Allah idan za ku yi magana wa qulu qawlan sadida ku tambayi magana ku yi magana wacce take ta daidai magana da ta dace sai kuma ya ci gaba da abin da zai biyo cikin bayani ko ne ma aure zai na ga wasu ƴan uwa nace mata sukan dauki akwati tafi za su kai biki nace kuka je mai suke cewa suka gaya ma wanda suke cewa nace abin da yafi dacewa da kuka kai wannan akwatin kuka aji sai ɗayan ku ta buɗe magana ta ce innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh man yahdihillahu fa huwa al-muhtad wa man yudlil falan tajid lahu waliyan murshida ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahida hatta je karshen ta in ta ce amma ba'adu sai ta ce ni ce hajiya wanci ko malama wance ko wance a tare da ni da wance da wance da wance ko kuma mu ne wakilan gidan su wane mun zo wannan gida mai albarka da muke kokarin neman aure kuma mun taho da kayayyakin da muke fatan su zama to silar haɗin alheri a tsakaninmu muna fata wannan kaya za a karɓe shi da aminci assalamu alaikum assalamu alaikum da Allah haka ake yi wata kila mamaki to shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama baya neman aure sai da irin wannan addu'a ashe kenan ita takawa a duk gotsi na rayuwarmu ana tunasar da mu a kanta yanzu wata rana yanzu duk daga cikin ku da yawa na san wallahi ustazai ne yanzu kin fito da niqabinki da hijabinki ne kika yi saurayi kina fitowa assalamu alaikum alaikum assalam sai fara ce miki inal hamdalillahi nahmadu sai ki ji abin kawai ya miki wani barkukanci wannan wai sallar juma'a zai ko sallar idi to amma a ka'ida a ka'ida tunda mu'amala ce za a kulla ta so ake a samu tsoron Allah da tana sadda juna akan tsoron Allah idan mijinki ne in kuka samu sabani idan za ku tattauna a samu bakin zaran in san samu ne kowa junan ku wa'azi da waɗannan ayoyi sai Allah ya taimake ku sai ku tattauna abin da yake daidai sai a samu maslaha al'adar manzon Allah duk inda zai yi jawabi yana karanta waɗannan ayoyi ashe kenan takawa abu ne mai girma a nan masallacin in muka zo sallar juma'a kusan duk juma'a muna karanta wa kanmu hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ittaqillaha haythu ma kunta ka ji tsoron Allah a ko ina ka samu kanka yanzu da yawan mana kowace in ta tafi inda za ta tafi daban shimfiɗarta daban gidansu daban ɗakinta daban wata mijinta daban wata ilmabanta daban wata saurayinta daban wata abokanta daban duk inda kika samu kanki a kowane hali so ake kike kallon girman Allah kike tuna shi ne takawa in dauke zuwar ki zaki dandanna sai ki ce wannan fawar Allah yana gani na kuma zai min hisabi a kanta zai tambaye ni me na tayi me na same ta mene da ita wa na kirawo wace irin hira muka yi me na kalla ya na kalla kuma me yasa na kalla duk zamu Allah madaukakin sarki bayani ثم لا تسألن يومئذ anin na'i a ranar gobe alkiyama ni'imar da kowa Allah madaukakin sarki masa sai ya tambaye shi ashe kire yana da buƙatar in kin koma daki ki kebance cikin tsoron Allah ki ya zama to kina tuna girman Allah hine ittaqillaha haythu ma kunta kina budurwa ki ji tsoron Allah an sa miki rana ki ji tsoron Allah kin yi aure ki ji tsoron Allah kin haihu ki ji tsoron Allah kin yi bataliya kin rike gida ki ji tsoron Allah wasu matan da aka same su ustazai ne wallahi suna zuwa makaranta suna karatun addini wallahi wasu saboda karatun Qur'ani da hadisi har osa suke amma da ka kuskura ka aure su ka dauko wa kanka bala'i sai ka jana ta ni wannan ba ita ce ake ta ustaziya ba wannan ba ita ce ake ta wanta ba saboda haka daga waccan rayuwar zuwa wannan hatta canja so ake da waccan rayuwar da wannan kowace a samu tsoron Allah a cikin ta wata matar idan ta zo gidan miji sai ga tana taka tsantsan tana bi a hankali tana ce a'a mazan yanzu sai a hankali idan ta aihu daya sai ta yi girgiza in ta yi biyu sai ta ƙara baza bukafukai in ta yi uku sai ta ce na fara kama gida in ta yi sha uku sai ta ce yanzu ai gidan nawa ne wallahi da yawa mata idan suka zuba ƴaƴa gani suke fa mai gidan yanzu alfarma suka yi mashi ko saka su yayye da ya fice su zauna haka suke gani akwai da ta gaya min da kanta ta ce ni fa na gaya masa fa na ci gida saboda haka wai ko ya sake ta gidan nata ne ba inda za ta hine zai fita ba ko ya mutu ba fa rikici suke ta ce ta gaya masa ta ci gida to irin wannan kabo na lokacin ka tada su ba su da jin tsoron Allah ba sa tauna maganar za su gaya mazajensu ba sa kula da haƙoƙin mazajensu ba sa kula da abincinsu ba sa kula da shimfiɗarsu ba sa kula da mutunta su wata ta koma kawai ita sarauniya sai dai ta ga ayanta ke wanke wannan kwanan ke ɗauki wani abincin kaya baban ke da ki gurin baban ku karɓo ita kawai tana ganin yanzu kawai sarauniya ce ta ci gida sai dai ba da umarni wannan ittaqillaha haythu ma kunta ki ji tsoron Allah duk inda kika samu kanki yana nufin duk wani mataki na rayuwa da kika hau akwai nauyi da yake kanki tambayi menene wannan nauyin ya zaki sauke wannan nauyi ba wata mace da take girma da haƙƙi akan mijinta babu ita wallahi yanzu idan shekarar ki 100 a duniya mijinki shekarar sa 17 a duniya wake da girman haƙƙi na da mai shekara 100 da mai shekara 17 waye babba na? Mai hekara ɗarin kuma mace ce, mai hekara sha bakwan namiji, waye babba? Sha bakwai, don suna zaune suna cin abinci, in ya juya ya kalle ya ce, je ki ɗauko mun ruwa. Ya za a yi? Ɗaukowa za ta yi? So wata ta kalla zai hekara ta ɗari, wannan hekara goma sha bakwai, kai dan na aure ka kawai ina so mutum da muje ka riƙa ba umarni a'a a daidai gurin ana gaya mata ittaqillaha haitu ma kunta in har kin san ba za ki iya sauke haƙoƙin shi ba da darajar shi to kake aure shi saboda Allah madaukakin sarki ya gaya mana walil rijali alaihinna daraja ga maza akan mata suna da ƙarin waɗansu darajoji da haƙoƙi a kansu so wannan ana gaya wa mace duk yanayin rayuwa da za ta samu kanta ya taji tsoron Allah hadisin da muke karanta wanda na ke bamu labari akan shi sai manzon Allah ya ce wa atbi'i sayyi'ata alhasanata tamkuha kowannen mai yana da munanan aiki kowannen mai yana da kuskure kowannen mai yana da sabo kowannen mai yana ba daidai ba amma ba sani ba ko na dauka da fadi wace ce ba ta tsoron ba ta saban Allah anan wace ce ba ta kuskure wace ce ta tabbatar komai nata daidai ne akwai to idan babu sai manzon Allah ya ce idan kin yi wannan ba daidai din ba idan kin yi wannan kuskura biyo bayan sa da kyakkyawan aiki kina zaune baki an karba yake ga kin wa mijinki tsiwa kin tsantsale hitsab ya fita kike ce kai Allah sarki ba mu Allah na zalunce shi Allah na tuba Allah ka yafe mu astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت التواب الرحيم yanzu waɗannan lafazan da kike faɗa da azkar da kike ayyuka ne na alkhairi ko ba ayyuka bane na alkhairi to waɗannan ayyuka na alkhairi sai aka ce ki rika faɗar su za su goge wancan saban da kike kan mai gidan ki ya dawo sai ki ga ya zaki kusa daga alifin da kike tattaro ɗan dogayen rigunan shi tattaro ɗan wandunan shi wanke goge kasa asusunki bayar asusun sukun biya bayar a ɗiyo markaɗe bayar a sai waɗansu abubuwa a ɗan zo a markaɗa a yi ɗan soya beans a yi ruwan zoko a samu wata ƙanƙara a masa plate katon faranti a jejjera masa wasu abubuwa a aji kina ji yana tsaya da babur ke taho in gidan ba yara ki yi shigar da wata kilma bai san kina yi ba wata kilki ci zanzaro ki sa belt ko ki sa irin hular yan gayu ana ba su aji aka haka ta sai mai gida ya zo ranar ba da haƙuri in kin gana ma a tafke tun daga ƙofar gida yana shigowa a gaya masa kawai a yi haƙuri komai ya wuce kuma na yi ƙoƙari zan kankare zunubi to watakil yanzu a tabi isayi a can hasala ta tamfuha yanzu kin samar da ita tsakaninki da ubangijinki kin samar da ita tsakaninki da mai gidanki saboda Allah ne dan kika kashewa mai gidanki irin wannan gara zai yafe wata tsuwar ko ba zai yafe ba yanzu da kika istighfari kika tuba Allah zai yafi ko ba zai yafi ba sai manzo Allah ya gaya mana jiran da muka yi ba daidai ba mu yi kokari mu yi daidai a bayan ta yace wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan mu'amalanci mutane da dabi'a wacce take mai kyau in muka koyi alqur'ani muka shiga alqur'ani za mu ga har ibadoji da Allah yake cewa mi yana cewa mi ne dan mu samu wannan tsoron Allah ya zauna a zuciyarmu يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أن وجبتا muku azumi dan ku samu tsoron Allah da aka saukar da alqur'ani Allah ya ce shi din qur'anin yana taimakarwa a samu takawa kuma dan masu takawa aka saukar da shi bismillahir rahmanir rahim sai alif lam mim zalikal kitabu la raiba fihi sai sai hudan lil muttaqin shi alƙur'ani yana jagora ga masu jin tsoron Allah a dunkule duk wacce ta samu tsoron Allah za ta samu sassauci a rayuwar duniya duk wanda ta samu tsoron Allah za ta samu mafita a ranar gobe alkiyama tilka aljannatu allati nurisu min ibadina man kana na man kana Allah ya ce ita waccan aljannar nuritu min ibadina muna gadar da ita ne ga bayinmu dawa dawa ake bawa a cikin bayi sai ce man kana taqiya ga wanda ya zama to mai tsoron Allah ne a wannan duniya ashe kenan in kina so ki samu aljanna ki ci gadan aljanna a baki gurin zama lalle na da bukatar ki ji tsoron Allah wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja duk wanda ya ji tsoron Allah to Allah zai bashi mafita a cikin dukkanin lamuran shi ba komai bane tsoron Allah shine ganin girman shi aiki da alqur'ani wadata da abin da Allah ya baki shiri da ranar gobe alkiyama wannan dan kadan da zamu bada a cikin haske akan takawa sai amana amana shine ki aje komai a mahallin shi duk abin da kika sani aje shi a mahallin shi wannan aje abin a mahallin shi shine abin da yake da wahala shi kuma Allah madaukakin sarki ya bamu labarin girman amana akan waɗanda aka fara dorawa amana mun ga sama mun ga ƙasa mun ga duwatsu Allah ce su aka fara ba amana inna aradna al-amanata ala samawati wal ardi wal jibali fa abaina an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insan Allah ya ce mun bada amana mun bujuro da ita sama aka ce ga amana kari sai a a Allah ta yi girma kasa ga amana sai a a Allah ta mun nauyi yanzu bai da muke zaune akan kasa wasu an binne wasu muna doranta duk aka ce a'a duwan jima-jima ku ɗauki amana suka ce Allah ta fi ƙarfinmu a tausaya mana Allah ya ce wa hamala hal insan na tanka aka ce ga amana ya ce Allah kawo Allah ya ce innahu kana zaluman jahula dan adam mai yawan zaluntar kanshi ne jahula bai san yadda al'amari ke karewa ba yau din nan akan amana fa ake rikici duk wanda Allah madaukakin sarki ya bashi mulkin jama'a amana ce ko ba amana ba ce an yi zabe an zabi gwamna a Kano an yi kara an yi zaman kotu wasu suna cewa Allah ya bar wadaka wasu suna cewa Allah ya ba wanda zai yi rikicin akan amana ne saboda amanar muna tunanin kamar Allah ba zai tambaye mu babban sahabi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Abu Dharr al-Ghifari ya zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace manzon Allah na ga duk sahabbai da muka musulunta kowanne ana bashi a ce kai da ka kanka zama gwamna kai da ka kanka zama ciyama kai da ka karbo zakka kai da ka karbo kaza yace ni manzon Allah baka taba tura ni kowane aiki ba ba a taba ni shugabanci ba ba a taba cewa in rike gari ba ba a taba bani unguwa ba manzon Allah ne ma a dan san wani yanki ma in je in mulki mutane sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace Abu Dharr illa hala amana wa innaha la khizyun wa nadamatun yawm al-qiyamah wallahi shugabancin mutane da jagoranci lura da abubuwan mutane ya ce wallahi amana ce ashe shugaban karamar hukuma amana ce kansila amana ce dan majalisa amana ce gamna amana ce ga sahabi ya tambaya aka ce mashi wallahi amana ce yace wa inna hala khizyun wa nadamatul yawmal qiyamah yace akwai tabewa akwai cizon yatsa a ranar gobe alkiyama yace Abu Dharr karkai yace to manzon Allah bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tafi wani sahabi yace masa Abu Dharr za a baka shugabanci yace ba na so manzon Allah yace ina da rauni ba zan iya ba dan haka ba zan karba amma yanzu ba ma jin tsoron wannan amana baiwar Allah ke fa da zaki tashi daga gidan ki tafi gidan mijinki wannan gidan mijin da za ki koma shi fa mijin amana ne a hannun shi ɗin da ya ɗauko ki daga gidan ya dawo da ke gidansa ke ɗin amana ce a hannun amma dan Allah kuna ji a hannunku wannan mazajen amana ce Allah zai tambaye ku mu ɗin muna ji matan da muke da akwai amana ce Allah zai tambaye ku Allah zai tambaya ya aka yi ta shigo gidan ya aka yi ta zauna ya aka kula da ita ya aka tsare haƙoƙinta ya aka kula da cinta ya aka kula da shanta an ba ta abin da ya dace ko ba a bada ba la yunfiqu zu sa'atin min sa'ati wa man qadira alayhi rizquhu falyunfiq mimma ataahu Allah to muna kula da wannan amanoni ke din kin yadda mijinki amana ne jin daɗin shi walwalar shi zaman lafiyar shi kwanciyar hankalin shi jin daɗinsa gidansa ya zama to aljannar duniya ke ɗin ki zama to masa lu'ulu'u da murjani duk kina ji a kwakwalwarki kina yin haka a ko da take tunani kawai yanzu fa abin da take da bukata bara'un kori mai gida daga gida in yana bacci ya ta muntsini yaro sai ta tahe shi daga bacci in ta zai daga wace kuma idan ka kirkira da matsala kaza ta maki wannan ta daki wannan ta dauko kaza a buga kwano anan sai ya ji gidan ba daɗi. ya fita ta ce alhamdulillah na fita da shi so yanzu wannan fitar da aka yi akwai haƙƙi ko babu haƙƙi a kai yanzu dan Allah idan kun fidda masu gidajenku da irin wannan halin daidai ne ko ba daidai ba ne wata idan tana karatun littafi daga mai gida ce assalamu alaikum ta yi tsaki me ya faru kuma Allah ya bana jin daɗi ne yanzu saukin da ta yi da ba ta jin daɗi akwai ƙarya akwai kuma dauke son su kyamanar miji a cikin shi wata hanyar zauna tun daga karfe uku ba abin da take sai magariba ta zo sai ta dauki ice guda takwas ta maka a wuta ta daka wuta ba ba ba ba ba ba ba cikin haka har ta gama minti takwas wasu ta gama to wala da yawa da yawa daga cikin matsalolin ai hasbunallahu wa ni'mal wakeel da yawa daga cikin matsalolin matan yanzu ba ku kula da cewa hatta abinci amana bane lokacin muna yara wallahi wani lokacin tsakanin inda muke zaune da gida goma muna jiyo irin kanshin abincin da ake a gida saboda an bawa abincin haƙƙin shi idan burabusko ake kusan duk unguwar ya haɗa ta da kanshi idan ana taushe an san gidan wane taushe ake idan ana kada kuka kukar ta kadu an san kuka ake a gida ɗaya daga cikin ɗalibai na wani lokaci ta zo a makar ina mata magana ta ce wallahi malam ban yi tuwo bane jiya sai yau na tsaya ne ita abai me ke faruwa sai ta ce ai saboda makarantar alhamis da juma'a nakan yi tuwo na ne tun ranar laraba ta ci tuwon a laraba ta ci tuwon a alhamis ta ci tuwon a juma'a kuma ta ci damamansa rana asabar na ce wai malama tuwo kwana uku ta ce ai ba irin naku bane na yanzu su mata sun sani akwai tukin da za a wa tuwo zai kwana uku bai lalace ba dan Allah ku ji tsoron Allah mata nawa ne a cikin ku tuwon ta yake awa ɗaya dan Allah bai hada gumi ba nawa ne awa tuwansu yake awa ɗaya bai haɗa gumi ba wata bai ta sauke tuwon idan mai gidanta aka yi kuskure bai zo ba in ya zo sha ɗayan dare ko karfe tara zai fitar tuwon dai ya daddare ya yi tagaggam ya yi ruwa yanzu wannan saboda rahin amana da sauke amanar mai gida a ɓangaren miji shi yasa aka samu irin wannan abinci ɓangaren amana abu ne mai yawa mai faɗi kuma Allah zai tambaye mu kuma ita ce abar da take ba ƴan wuta wahala duk amanar da aka baki an ce dunkula ta ki a ranar gobe alkiyama karan kamar kwallon bol sai a saka ta a wutar jahannama a ce wance shiga ki dauko zaki je ki dauko ta kike turo ta kike turo ta kike turo ta ita ko matsalar daga wuta fa daga farkon ta zuwa ƙarshe sirmiya ce in aka yi miki ba wai haka zaki kawo baki tafi sirmiya ce sai kin tafi kin tafi kin tafi ya bol din ta zame sirr ita iyo kasa sai ki dawo ki dauko ta haka zaki tai haka zaki tai shine sharrin cin amana mai gidanki amana ce kishiyarki amana ce ƴaƴanki amana ce makwabtanki amana ce kuma kowace Allah zai tambaye ki kika yi wannan amana din a gurguje wannan shine abin da zamu bada haske akan shi wala ban ma an kara lokaci ya ja haka ba Allah madaukakin sarki amfane mu da abin da muka faɗa daidai wanda yake na kuskure Allah nuna mana mu gyara mu yi aiki da abin da ya dace malam ya muke da lissafin masu kyaututtuka mutum goma sha hudu na na akwai biyar na azumi na su biyar na azumi ya suke a ɗaukar da dai kayan zo ka ajiye su ana kawai magayar da ra'ayi mai rabo ya samu wata kuma mace Allah ya saka da alkhairi kawai